Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin kabara sunana Usman Kabara kamar yadda aka saba sannan idan yanzu aka ci karo da tashar to kar a manta da subscribing idan kuma an yi to sai a ci gaba da bin mu. haka kuma idan ana saurare ne a podcast to ana iya zuwa da inda ake samun tsarin podcast a saurara domin madubin kabara yana can. Uh, haka zalika muna hira ne da mutane mazauna kasashen waje musamman wanda suka fito daga nahiyar Afirka. wanda kuma wace irin gudunmawa suke bayarwa a kasashen da suke sannan wace irin gudunmawa suke bayarwa a gida ko kuma inda suka fito wannan ce ta sa yau ma mun sami damar samun wata baiwar Allah kuma muna tare da ita bahaushe ya ce in ka juwa ga bakin mawaƙi to ta fi daɗi so ita ba mawaƙiya ba ce amma magana za ta fi daɗi a bakinta. dawa muke magana.
Assalamu alaikum sunana Aisha, Aisha Rimi.
To, Aisha Rimi daga ina?
Um, yanzu ina zama a UK nan na tashi. Mama na um, daga Niger State kuma baba na um, um, Katsina State.
To, mutanen Niger ba baban ki dan Katsina. Ya, ya haka ya haka kika kika tsinci kanki a UK ya aka yi na cikin ce a can aka haife ki babanki ya tafi can a karatu ya ce a ya aka yi za ki dan gaya mana wani abu to um mama na ne ta fara zuwa um na ji um 1982 ta zo um ta zo boarding school um da sisters ɗinta kuma um can an jima baba na ya zo um shi ma um ya zo um yayi karatu Okay. Um, sai suka haɗu sai suka yi aure um, mm. eh, so yanzu uh, duk ni da sisters ina duk mun tashi a nan
ku nawa ne kina da yan uwa guda nawa ku nawa ne yayi da kanni okay ke ce karama ko babba ko kina tsakiya a'a babba ni ce babba sai kannan ki guda biyu mata ko maza mata mata ai to alhamdulillah to za ki gaya mana ina ya karatu fa ya aka yi karatu a ingila kin san ba sauki a ce ga daga ingila duk da yake kenan kika sani ya abin yake ya najeriya ya aka yi dan wannan hausan ma da muke yi da ke ya aka yi ta shiga bakin ki ya aka ya maganan karatu fara gaya mun ina kika yi makaranta to um, yanzu ina masters um, in journalism um, amma aikin jarida kenan aikin jarida Eh, eh. Mm, nice. Um, amma first degree ina um, French and German. Mm. Ban san French and German ba.
Eh, harshen Faransanci da Jamusanci.
Faransanci da Jamusanci.
Jamusanci.
Haka.
Amma um, na fara makaranta um, a London, um, a can na fara primary school, um, na fara um, wani makaranta na mata. sai um, sai muka um, sai muka dawo nan Cambridge na fara makaranta um, na yi GCSEs ina sai na yi A levels ina sai na koma London na fara university na, um, na je Queen Mary University of London kuma yanzu ina City University of London.
Eh to yanzu kina digiri na biyu kenan.
Eh well na kusa na kusa. Eh, eh kina kina kina aiki ne koko karatu ne kawai?
A karatu kawai. eh.
na ga ki rubuta kamar wani littafi kamar ina jima in yana kusa da ke zamu iya ganin cover din shi bangon shi cut from the same cloth an yanka an yi an datsa daga kaya daga riga daya me kenan ake nufi da wannan me yasa kika rubuta wannan me yake kunsa um so na rubuta essay um from um zamana nan a UK um na mama na ma daman kullum ina magana da mamana kan um, um, kan uh, zamanta a nan UK tun tana yarinya kuma so eh haka nan na ce to bari mu bari mu yi magana um, yeah. ko akwai um, abin da zan um, iya yeah, faɗa eh zan iya haɗa haka sai to, to amma a cikin littafin abin da nake so gane menene kike son a gane kika rubuta littafin me kike son mutane su fahimta da littafin like take home message littafin eh um ina so su gane um different experiences mu um so um ita mama na ta tashi a nan in the 1980s ni kuma in the 1990s 2000 haka.
ita da ke yanzu eh so muna da um, abin da duka mu muka yi experiencing amma akwai um, many differences kuma Eh, wato kowa ai zan iya fasara kake ji komai wato kowa da abin da ya koya a rayuwar amma kuma kowa yana da nashi daban eh eh eh Eh, to ah, ya kin san littafin an rubuta shi fa ana kashe kuɗi wurin buga shi ya aka kika iya buga shi na gan shi a bige eh an yi so publishing eh to um ba ni na yi um, publishing ba wata ne ta samu duk um, writers ɗin sai muka Hmm.
rubuta um, essays ɗinmu sai ita ta haɗa komai ta ta um, Ta- ta ta yi buga.
publish da- ta- ta buga da Hmm.
um, wani publishers um, sunan su unbound okay.
eh.
Eh, to yanzu misali ya aka kika ɗan koyi Hausar da kike? Ya aka kuna na ji kaman a na turanci da muka yi kin ce kikan je Najeriya don ko shekara ne ko ya aka yi?
Eh, Zaki ɗan so- gaya mana?
eh so um na tashi um na tashi da mamana da babana kuma da sisters ɗin mamana Mm.
um su suke min su suna min um, magana da Hausa Hausa.
um, Hausa da Turanci so Mhm.
um, haka na koyan Hau- na koyan Hausa Mm.
uh, amma gashi nan dai um, A komai ai ai ni ina son in ji ana yin ta koyaya ne.
eh, ai Mm.
ai um, eh so Ya abin da muke ta kokarin koya yara kenan anan. Ya- ya- To amma misali zuwa Najeriya da kuke yi dum- duk shekara kin ga amfanin shi?
Eh, um, haka na koya Hausan kuma, Mm.
um, kuma na gane um, ɗan uwana da um, eh, da Eh, ɗan uwa. Eh, kaman kaman dangin iyaye haka?
mm, eh, eh, eh.
Eh, a a jikin instagram ɗinki na ga kin rubuta ah, amputee abinda ake nufi wanda aka cire mishi wata gaba a jikin shi me ya faru
Um, da nake um, yarinya kafin first birthday ina, Hmm, um, shekara hudu kenan
fa- pardon?
first of kika First, ce first, first, eh, na shekara ɗaya ɗaya shekara ɗaya.
Mm, um, mamana da babana muka shiga um, mota sai muka yi accident a Na- Um, a najeriya ko a ingila a Nigeria.
Mm, A Nigeria muka yi Mm.
accident um, sai kafana ya cire haka guda nan.
ɗaya Eh, Eh, ta hagu ko ta dama um, hagu.
Eh, wato yawa idan ka wuce, ai da wannan son kama to ban- ban kama kin ba Eh, to amma ki ce ma ke baki taso kin ganki da kafa ki ba ki ma san ta ba kafar Eh. Ah, ya ban san- kike ji kina jin ki saka yau kamar akwai wani abu da baki da shi ko ko kawai ji kike noma saboda A'a, na san mutanen mu mu a gida fa eh, na kasa din nan mutane suna fuskantar eh, eh, menene tsangwama kamar stigma haka zaki ga ana mm, ai gurgu ne a'a ai gurguwa ce a'a ai hannun shi daya a'a ai makaho ne I- ya kike ganin wannan mm. So ni dai tun da ban taɓa sanin rayuwana um, da ƙafa, Mhm.
um, na saba, na saba.
irin abin da baka san shi ba ba ruwanka da shi.
Eh, exactly, eh.
Mm, kamar yanzu da da zaka ga wani da kafa uku shine zaka ce la ya aka ya kai kuma kafa kalbi ko daya Eh, in ka ga wani da kafa uku shine zaka ga bakon abu Mm.
So, Eh.
eh, na saba kuma kowa um, kowa ya saba. Um, Eh, to, ina, to da aka yi an yi miki wata kafan ne daban eh, so yanzu ina da um, prosthetic leg Mm, um, da nike sawa kullum.
Mm.
Um, haka nike tafiya nike komai.
eh, um, So, eh, ina ji sh- da shi ma na koyar tafiya.
idan ni in ba dan da kika rubuta a sa- shafin ki na Instagram ba zan ma gane ba Eh, haka tunda ina muke, ganin hotunan ki da sauransu ai ai ai din- ban yi noticing ba ma gaba ɗaya ban gane ba eh, eh, haka ake- to to amma yanzu misali ita rayuwar nan ga kunan a kasashen waje yawanci abin da nake yawan tambayar waɗanda nake hira da su a nan shine ni isa ba sa gida ne ni isa ba sa zama a kasashen su sai suke Mm.
wata kasar kina da abin duk da yake ke ce can aka haife ki kika girma to kina da abin faɗa a kai Eh, to gaskiya mun saba a nan ga mu nan mun fara mun fara aiki mai makaranta um, akwai wasu da suka da suka yi aure suka haifi yara so mun saba a nan um, Mm.
kuma komawa Najeriya akwai ɗan matsala um, akwai akwai abubuwa da da ba mu saba ba amma ni dai one day
wata rana wata wata rana um, zan zo in yi ɗan aiki ko in yi wani abu eh dan zauna saboda you know akwai amfani akwai amfani
kina ga in kika haka me amfanin hakan kina ga yana da amfani kamar ya akwai amfanin um, uh, zama da yan uwana in in in in in saba da su kuma um, in in koya Hausa.
Eh ki ƙara Hausa.
Hausa.
zai zama babban musamman ga kina jin Faransanci kina jin Jamusanci to kin ga ya kamata Hausa nan ta shiga sosai.
Eh to to Hausan ya shiga sosai amma tunda tunda mu kaɗai.
Tunda abin da aka faɗa kin sani.
Eh kuma mu kaɗai ne a nan ba ba uwa ba mutane ba mutane.
Shi ne ayin ce to ai wasu sun ce in aka zauna a waje yara ba sa iya Hausan nan. ya aka yi ke kika iya kina ga zaman ki da iyaye ne ko ko zuwa da kuke Najeriya wanne ne a ganin ke sa Hausa ki ta zauna ina ji um, um, iyaye na iyaye na parents ba suka koyar suka koyar min Hausa kullum suna min magana da Hausa um, kuma yanzu ina da um, friends Hausawa su ma kawai da iyayen suka tashi suka so a nan Ingila Eh, a nan Ingila. So duk mun iya Hausa um, saboda an koya mana da an koya An koya mu.
An koya mana Hausa. So, eh.
Ina nan na fama da ɗaya daga cikin yara na shi ma da Hausa te dragin take yana nan na take. Amma dai haka nan dai gaskiya mu ma muna musu saboda su ɗauka nan.
Eh, ai akwai mun ma yi kokari tun da muna aiki da turanci makaranta da turanci kuma sai mu dawo gida mu yi hausa ni gaskiya akwai an kokari gaskiya ne wannan saboda ya fi ce ba a yi gaba daya to yanzu misali abubuwan da suke faruwa a duniya a ke yanzu a matsayinki na matashiya shekarar ki gaba ɗaya nawa ne
Oh, um, ashirin da shida da bakwai?
Da bakwai, 27. To, ashirin da bakwai kenan. To, a shekara ashirin da bakwai akwai yara matasa irinki wanda a shekara ashirin da bakwai ba su cimma abubuwan da kika cimma ba. Kina da digiri na ɗaya, kina na biyu yanzu, kina kin rubuta ga littafin ku nan, you know, akwai abubuwa da yawa da kika achieving ko kika cimma. Menene kike gaisa wannan nasarar? kina ga kowa zai iya samun wannan nasarar in zai iya me zai ya samu nasara haka
in an kawo min um, opportunities dama mm.
gama mm.
in an kawo min gama yeah. ina ɗauka eh wato idan dama ta zo ta kina ɗaukar damar eh idan da idan eh to bari koya miki cikin sauki idan wani ya zo miki da gara basa ba kya bari
idan wani ya zo min da gara da kara
to damar kenan da ki ce damar ya fi miki sauki eh wato kina nufin kenan idan aka zo aka ce maka wannan abun biro ne karbe shi zai maka rubutu akwai baki akwai fari akwai bulu akwai ja a jiki zai maka amfani kawai ka karba kai gwada wannan sako ne wannan sako ne babba sosai eh sannan sannan to misali yanzu a rayuwarki ta ingila kin san gari ne na fararen fata kowa fari a gari nan wani lokaci yaro na taɓa tambaya ta yi ce mu ma a najeriya are we all is everybody white me ne ce ma ne ko ne kowa fari ne a najeriya na ce a malam kowa irinmu ne growing up a cikin turawa ke girma kin samu matsala
ban samu matsala ba da sosai amma da na da na fara A levels ina haka na na girma na fara ganin na fara ganin abubuwa da da ba kyau eh abuwa marasa kyau eh marasa kyau kamar duk friends ina za su je su yi shayi su yi abubuwa da ban yi eh so na dan samu dan matsala saboda ina so in in in, sa- in samu wasu da suke da um uh, kamar Kamar same friendship.
same same attitude oh da- suke da hali irin naki da da suke da hali da irin ni cultural differences wannan bambancin al'adun kokarin ki shine ya za a yi ki shiga tsakani to amma kuma kamar yadda na ce miki wannan zaki ga ke ajin ku kila ke kadai ce baka fata mm.
maganan wariyar launin fata fa
Pardon?
irin racism da waye da ake magana a duniya din nan kin Eh.
taba ganin irin wannan A- a ce wani ya miki haka a ce ai ke baka ce kina cikin aji ko a makaranta ko Eh, ai kullum akwai um akwai me sunan shi uh, microaggressions na irin wannan eh, b- b- tsangwama kala-kala da za ga kawai a tarsa samun ko a matsa ma wani haka nan a kalli mai kallon haka kawai eh exactly eh, kamar da nike degree ina Mm.
akwai um akwai wasu um akwai three of us um Mm.
mata um ba- baka bakake bakake eh kuma um teacher mu malaman mu kullum Mm.
sai ta sai ta hada sunan mu ta Mm.
ta kira ni um sunan ɗayan sai ta oh tana wannan da wannan sunan wannan eh sai ta kira ɗayan Aisha kuma you know ga mu nan duk muna ba ba- ba mu yi kama ba eh Ah.
kawai don kila bakake ne ko eh exactly so akwai ɗayan haka tana dai.
kokarin ta nuna ku duk abu ɗaya ne eh eh eh exactly.
Oh. To, to yanzu daga ƙarshe, uh, me za ki ce wa matasa? Youth like you. Do you have any word in, in a Eh.
very snappy way like cikin sauƙi kalma ɗaya matasa me ya kamata su yi da rayuwarsu? Especially in terms of all this success, in ana maganar cin nasara a rayuwa.
zan ce ku um ku koyar um
Zan miki fassara kake damu.
So I would say um be proud of your identity.
Oh, kai kai kai ka zama kana alfahari da kai waye.
Eh Mm.
saboda like yanzu in in ban in ban sa kaina ba a Instagram in ce ma Mm.
kowa gashi nan Bahaushi Bahaushiya.
Bahaushiya. Mm.
Bahaushiya.
Yeah.
Um yanzu Da ban ganki ba ma kila.
eh, exactly Mm.
haka nan. So um be proud of who you are and your identity.
Na gode sosai Aisha, bari barki haka kar- in mai mai son ganin cikakkiyar hirarki sai ya je ku turance can a tsaya bangaren zakamara show. Thank you so much for for for for, her- for, for your time.
Thank you. Na gode sosai.
Ni ma na gode a gaida gida.